أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذواتا أفنان وبأي آلاء ربكما تكذبان وإنك الجنتين ذهبا وإنك الجنة وإن خاف مقام ربه جنتان وإن الجنة غدا بيو يجد ورمو بنجي جنسا وإن الجنة ذواتا أفنان ما أبو تارسا تلك الجنة يجب الجنة لها مقام سعد رسا أبو وإن أكي بقاتا وإن أكي يكي بقاتا وبأي آلاء ربكما تكذبان shin wacce ce a cikin neman ubangijin ku ko mutane da aljani kuke karyatawa ba mu kai da kowace neman ubangiji fima aina ni tajriyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fima aina ni tajriyan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fima aina ni akwai idan idanun ruwa guda biyu tajriyan masu gudana ma'ana fikin aljanna sai ne cikin kowace aljanna akwai ainani idaniyar ruwa guda biyu tajriyani masu gudana tajriyani da sake auliya illahi wannan ruwan shi yana gudu ne saboda ya tayar da makoyan Allah ma'ahun tare kuma ruwan yana tare da su ala duri yana kan gidajensu wal furushi yana kan shimfida su har kan gadon ka ruwan yana nan in kana bukatar ruwan zai zai same ka wa turgi in ma kana tafiya kan hanya kana tare da ruwan aina ma tsaro tsarar ma'u ma'u duk inda suka rabe ruwan yana bin su yana tafiya da su saboda ruwan an yi shi ne saboda su duk abin da suke bukata kana shiga kan janna sai ya ya sa hannu ya tsinka ko kuma ya ya tsaya ya nema abin da yake neman iya cikin tafiya kawai sai yana son ya sha abu kaza to ruwan take sai ya ganci a baki ya zo da baki sai ya haɗe. Wabe yara ya ina ko kuma ka kasi bani. kuna kai ta wace ta cikin neman ubangijin ku ba ma kai da kowace ya ubangiji fihi ma min kulli fakiyatin zawjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihi ma min kulli fakiyatin zawjan wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban fihi ma min kulli fakiyatin min kulli fakiyatin duk kayan marmari fihi ma yana cikin wajen aljannatai guda biyu fi duniya duk abin da dan adam yake marmarin sa a duniya aw kullu ma yatafakkau bihi ko kuma abin da dan adam yake dan dan ya ji dadin sa duk yana na cikin aljanna zawjani kuma kashi biyu ne ma lahum min al-rawaqi ko wanda ne za a ba su kashi biyu duk abin da kake bukata za a kawo maka irin sa biyu saboda mai yiwa irin wannan ka fi zo ko irin wannan kullu nau'in rabbin wa yabisin kowanne ne za a kawo maka ɗanyensa da buceccensa in mai bukatar ɗanye ne ga ɗanyen in mai bukatar bucecce ne ga shi in duka biyu kake bukata wa duka ga wal murru fi dunya kal hanzali yakunu hulwan wal murru fi dunya abin da yake mai dace a duniya ko duk idatuwan duniya za a kawo maka dama duk an yi kamar wani dan kamar wani lambu haka sai ka ɗauki itatuwan duniya gaba ɗaya sai aka kai duk abin da ake amfani da shi a duniya kamar abin da yake da ɗaki wani abu wani yana da ɗaki su goruwa su maɗaci to can ɗin in kaje suke fata ɗaci ya suke so da zama wani irin garɗi kake so ka je a jikin bishiyar haka bishiyar za ta baka ya kone hulwar tun mai ɗaki a duniya a can zai koma mai daɗi ne yuduna bil fawaki za a ba su waɗannan kayan marmari ala hayatin fawaki fi duniya yanda ake ake kawo maka kayan marmari a duniya ka ci bayan ka ci abinci wanda ka zaba da shi to haka shi ko wannan kayan marmari yana nan in irin wanda kake bukata duka sai sai ka dauka لأن الإنسان جبل على حب معلوماته التي كان يعرفها في الدنيا domin shi dan adam an riga an halice shi akan san abin da ya saba da shi yanzu idan mutum ya riga ya saba da abu in ka kai shi wani waje inda baya san wannan abin to duk tunanin sa zai dawo kan wannan abin musamman yanzu misali idan mutum ya tafi makka ya je aikin haji ko ka tafi kasashen irin su indiya irin su pakistan irin su china in ka je can in za ka yi wata ɗaya to kafin watan nan ka nemi tuwo saboda ka saba da shi idan ka fara ce shi ka ci wannan ka ci wannan duk mai daɗin ka gama da shi to hankalin ka zai ya dawo kan nifa da zan samu ma in samu tuwo miya kuka ko miya kubewa yawa ko miya karkashi tuwo ma ko na masara na ke so ko na gashi nan dai to tun da an halicci ɗan adam da son abin da ya saba da shi in ka jima baka ci ba to za ka ji wannan abin sai ka ga ya dawo maka kamar shi ka fi zo to shi yasa aka kai ake kai wa mutane abin da suke amfani da shi a duniya shi ma ga shi nan in shi ka tuno ka ji a duniya nan fa ina shi abu kaza to ga shi nan sai dai garcin sa ba irin na duniya ba ne amfanin sa ba irin na duniya ba ne can babu ba ba haya babu ba haya babu fitsari ba bandaki kwata-kwata gidan babu dotti kawai duk abin da ka ci a take zai narke ya zama haske shike sai ya ƙara wa jiki haske da nima allati kana ya aika fi duniya yudawna bi fawakin jannati za kawo musu a ababan marmari na aljanna ala hayati simari fi duniya kamar yadda yayan itatuwa suke a duniya bai zara auha idan suka gansu in ka gansu ya kuluna haza ya shi ma kunna na arifu fi duniya in ka gani zaka ta ai wannan wannan nasari ne wannan ba mangoro bane wannan ba goiba bane wannan ba abul ba ne wannan ba inabi ba ne shi ne amma kaɗan da zaka ji in kaɗan da zaka ji ba irin na duniya ba ne wai za za uhu idan suka ɗanɗane shi ya alamu na sai su san annahu laysa huwa ba na duniya ba ne a wannan ai ba a kamanta shi da na duniya na duniya abinda in ka ji shi ma irin mangoro sai ka yage wannan wannan ƙwallon dole sai ka jefar irin su goruba sai ka jefar da ƙwallon ko mene ne ma sai ka jefa da kwallon ka can kuma babu ba itacen da yake da kwallon abin da ake bukata kawai shi ne jiki ko a ai yaran wani annahu laysa huwa a halaminhu wancan na aljanna dadin sa ya ninnin ka na duniya ba misali ko bai yara ya rabbi kuma to kazibani shin wace ce cikin neman ubangijin ku kuke kare ta mutane da aljanu ba ma bar kare ta kowace ya ubangiji
متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين mutanen aljanna suna ni'imtuwa suna cikin gide yadda na amona suna ni'imtuwa ala furushin akan shimfidu an kawo musu wata shimfida bada inu hamin istidragin an yi wannan shimfidar cikinta an saka shi da wani abu mai kyau mai kama da burgo mai laushin gaske ma ga laza mina dibaji dibaji shine abin da yake kama da burgo ake ce masa dibaji wa yana mangalarsa abinda kaurinsa kamar bargo ne wakashina kuma za ka ji shi yadda irin wanda gurgunan da suke taimaka birgima kule din nan wanda za ka ji shi duka gashi gashi gashi haka za ka wannan kimfilin suke to duka wajen aljanna sai ni danin sannan kuma duk abin da ake nema a cikin aljanna inda abin da ake amfani da shi na shimfiɗa ne na abinci ne na duk abin da kake so dai danin yana kusa qaribin yana kusa yana lawar qa'imu abinda ake tsinkowan ma abinda ake ci na jayan itatuwa in kana zaune haka zaka ci ki a zaune in kana kwance haka zaka ci ki a kwance ba sai ka tashi ba in kana tsaye haka zaka ci ki ba sai ka zauna ba in kana tafiya ba sai ka tsaya ba kana cikin tafiyar ma zaka iya ci shine yana lawar qa'imu wanda yake tsaye zai same shi barqa'idu wanda yake zaune zai same shi wal mutaji wanda yake kwance ma a kwance zai sha wanka فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمومين da Allah yake yin dawa dan Adam da kuma halitta wata ni'ima ce za ku ce za ku karyata babu ba mu karyata kowace
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف Allah ya yi mata kuma ya halitti mata a cikin aljanna. Biljanna ta yana cikin aljanna nan da aka ba wa kowa akwai mata. Wa mai tabarka alaihi min al'alali wal kuturi da kuma abin da yake tattare a cikin aljanna na manya-manyan gidaje dan adam ya ga gidan sama mai hawa ɗari a duniya zai ci hawa da da da tana sani. To dan ba maganan hawa ɗari ba ko hawa dubu ɗari kake so in ka ce kai yayi kaɗan ba to ya yi dingarin ne kuwa ko hawa miliyan dubu na kuke so kuma ba iyaka saboda an riga an ɗauke sama balle ka ce gidan ka zai je dangana ka sama sama za ka kare maka gida ba za ka kare ba kuma gidan daga kun fa yakunun Allah aka yi shi saboda ka baka tunanin kasan nauyinsa ba zai kasan ba zai iya rike shi ba zai iya fadowa a ba zai fadi ba yanda ka ganci haka yake haka Allah ya ajiye shi haka zai ta hauhawa ya ta hauhawa kuma in za ka hau ba sai ka taka ba ba sai an kawo maka matakala ko an halitta matakala ba a in kana zaune a wannan a wannan gidan kuma kake bukatar wani gida misali kana sama ta ko ta biyar haka ko ta goma sai kai tunanin kana son ka je sama ta dubu ɗari to kawai a kifta wani ido ka je ba sai ka tashi ba inda kake kawai sai ka kara can ne in ma sama da wajen kake zo nan ma haka za ka gidan gidajen suke obe ina bihinna shi ne wal usuli sarar darajatun arba'a sarar darajatin wayannan gidaje sun zama matakala ne na darajoji sama sama suke yi arba'an guda hudu akwai mana matsayi ne za ka samu gidan kuma yana da kaloli akalla kala hudu wannan kala hudun kowane kala ɗaya in aka baka shi zaka je kai yayi maka yawa ma da abin da yake cikin sa da da'in da yake ciki zaka ce yayi yawa aka je to an ƙara zaka ce kuma zaka ƙara da mun ya kawai janna guda biyu ai akwai aljanna aljannaka wanda Allah ya baka akwai wata kagaji an babanka annabi Adam to akwai wata kagaji kafiri ma wanda bai je aljanna ba sannan wannan kuma wanda Allah yake cewa wanda dai na mazid bari in ƙara maka ina lillazi na asanul husna wa ziyada Allah ne duk wanda na bawa janna sai na ƙara masa to ga na ƙarin Allah ga na gadon kafiri ga na gadon baban ka annabi Adam ga na ka na asali ka ka samu gida guda hudu ke a kasuratu darbi su kuma wayannan mata ba sa kallon kowa ba sa tunanin kowa kai kadai suke so nisa'un mata ne uyunuhunna idanun su qasiratun ala azwajihinna ba sa tunanin ma Allah ya halitta wani abu ba bazan su ba mazan su kawai suka sani ba sa tunanin ma akwai wani wata halitta a duniya in ba bazan su ba kaga mutum ya huta da kiki a shi kenan ya huta ba to ba za mu babban ma an halitta wani ba in ba kai din ba to kaga shi kenan ka huta ka ce wani ya kallon maka mata a shi kenan kai ka kalle ta ita ba ta kalle ka magana ta kare shine aksu nisa'i duniya wa rijali duniya wannan akasin matan duniya da mazan duniya matan duniya kullum in mijin da zai fita suna tunanin kare zai baya gano wata wacce fita bi da kyau har ya fara cewa fara waya abinda take tsoro kenan shi ko mijin yana tsoron ita ce za ta je unguwa to karfa ta je unguwa nan ta je kuma garin wucewa wani ya ganta ya ce zai fara yi mata magana duka dai wannan yana tunani wannan yana wannan tunani to duk babu wannan al'ada saboda babu wani shige duk an dauke ba za ka ga kowa ba ba ruwan da kowa da duk mazan duniya za su haɗu ba da duk mazan da Allah ya halitta za su haɗu a gabanta duk ba miji ta ba ba ruwan da shi ba ba ta ma ganin sa ba ta zama halitta ne ba haka ma shi ma mijin da za ka kawo masa duk matan aljanna gaba daya in ba matan sa ka kawo masa baya ko bai san ma akwai su ba haka haka Allah ya yi wajen لم يمسسهن إنس شنو na warjar kullum ya kaho ila gairi zaujihi kowa mutanen duniya za ka ga kowa yana tunanin mace tana tunanin wani miji in ta zauna tana tunanin in mijinta yana da ko a me yake da shi ita ita tunanin su da da da wanta samu fa ba mamaki ya fi naka tunanin su kenan kuma mazan kuma haka ne yana tare da matarsa ko matansa amma yana tunanin su da da wance ya samu da za ka ga wajen nan alhalin kuma bai ba sai dan da yake turanta masa amma har da aka gani haka yake gani to wannan haka mutanen duniya suke bil akhirati al ahira al mar'atu nazaruha makturun aw qasirun ala zawji la tamji bihi badala amma al ahira mace kallon ta akan mijinta ne kawai ba ruwanta da kowa ba da tunanin kowa ba ta kallon kowa ba ruwanta ba da kowa sai mijinta wayannan matan lam yadda sunna in sun qablahum babu wani mutum da ya taba da ya taba shafan su ko ya taba jikin su qablahum kafin mazajen su mata ne ba su zo duniya ba ba a aljannan aka alike su aka basu a wajen sai mazan su je su same su matan duniyan ma in suka mutu nan da su sun bauta wa Allah duk darajar hurul ini da kensu hurul ini saboda hasken halittarta a cikin hadisai manzo sallama ya bada labari cewa mace matar aljanna guda daya hurul ini da za a kawo da sama ta farkon nan sai ta turo ya ta karama daidai farcen nan sai ya kalli kasa haskenta da kuma wato sha'awar da take da za a kalla za a shiga mai da ita duk mazan duniya sai maniyin su ya kare duk zai ta zuba sai ya kare ko matar wani ya can ɗaya daga cikin su ma amma har da darajar ta kuma irin wayannan matan in ya so a tara maka biliyoyi duka matan ka ne matar ka ta duniya kuma ta fi dalili ita ta zo duniya ta bauta wa Allah ta ta kunta wahala tare amma wata ai ba ta zo duniya ba bar zan wahala ba saboda haka kuma waɗancan din girmama waɗannan din suke yi girmama na duniyar suke yi sai su ce ku kun yi sa'a kun je inda ake zuwa a je a bauta wa Allah a je a tsira daga sharrin shedan a sha wahala duk kun sha kun dawo to suna suna jinjina wa matan duniya ko matan duniya sun fi su daraja saboda su matan duniya sun samu matsayi guda biyu sun zo duniya sun bauta wa Allah sun sha wahalhalun duniya sun koma sun je lahira yanzu ko suna tare da matan aljanna saboda haka matan aljanna suna gargashin su to haka suke lam yarin sunna insun babu mutum lam yarin sunna ba wanda ya taba su mara yaftadda hunna ba wanda ya sadu da ita wa hunna min al-huri su suna daga cikin fararen ido ke zaka je muku hurul ini idanun su farare ne aw min da sa'i duniya ko ko mu a matan duniyar ne aka canja wa halitta duka dai gablahun kafin su babu wani wani mutum da ya kalle ta ma balle ya taba ta dama an halice da don mijinta ne kawai wala jannun babu aljani wanda ya taba su salim da sun sun kubuta min mujama'atin jinni aljanu ba sa shafa su ba kamar nan duniya ba yarinya tana kafin ai auren ta ma aljanu su zo su mamaye da su dinga cewa ai sun aure ta ba wanda ya sai aure ta ai ta rigima da su to a can lahira aljani ya isa ma ya ce zai kusanci wani ba maganar aljani aljani in mugu ne yana wutarsa in na kirki ne yana aljannarsa shi ma saboda haka can ba komai ba ba maza ba wasu mutanen da suka suka mu'amala da ɗannan matan babu kuma aljanu shine bin mujamatin jinni aksan ta'i duniya akasin matan duniya zaka samu wasu aljanu ma sun aure su sun ma hana su aure akwai ma aljanu in suka mamaye mace sai su hana ta aure ma kuma kuma ba ta zata aure kowa ba in ta aura su ta wahal da miji su ta wahal da ita dole sai an kace aure to babu wannan fa innal jinna yujami'u nisaa aljanu a nan duniya suna suna tarayya da mata suna saduwa da mata sosai wa hadha ma yadurru bi naslihinna fi ba'd al-awqati wani lokacin su aljanu ne ma suke hana matan haihuwa mace tana da aure za su bari ta yi auren tana da mijinta idan mijin ya zaru da ita idan za a za a nufi yaro idan ajali ya zai zaru ita shi kan sai sai a lalata wancan ruwan mijin ba za su samu ciki ba to shine fi ba da wani lokacin haka suke yi wani sa'ul jannati matan aljanna kuma nasunatun an kiyaye su an tsare su lam yadmisun ba wanda ya san su ba wanda zai saru da su illa zajuna sai mazan su wa bi ayi ala rabbikum atukazibani wace ce a cikin neman ubangiji kuka kare ta ko mutane da aljanu ba ma kare da kowace ya ubangiji
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن سوى إنما تنع الجنة إن كالليسوا الياقوت كاشي دقل أقيس آسوا فيما قل abu an halice su ne da wata irin halitta daga Allah wal marjanu kace wani lulu'i ne mana wata azurfa ce mai tsada da ita akai matar a duk dai sun wuce wannan duk abin da dan adam yake tunani wanda dan idon sa zai kalla ya gani ya ji dadi ko ya taba da hannunsa ya shafa ya ji dadi to matan da Allah ya sa su a cikin aljanna da matan da suka zo suka yi ibada a duniya suka koma aka sa su a aljanna da matan da aka tarar a can duk sun wuce wannan duk wani tunanin dan adam sun wuce ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna akwai abin da idon ka bai taba gani ba in ka kalli matan to ba za ka ba za ka tunanin ma naka ne ba sai ka ga ai wannan ma mai yiwa baka dace ma da su ba sun wuce ka a matan ka ne suna karashin ka to haka suke ka ce al-yaqutu wato da ruwan gon aka yi su wal marjanu kace an yi su ne da wani azurfa mai sheƙi mai yalki safa'an saboda tsarkaka tsarkakakku ne shi mutumin aljanna da namiji da mace duka saboda irin yadda an halice shi wata irin halitta in ka ga mutum ba su da irwa ba kamar nan ba in kana bayan mutum ba za ka gabasa ba a shi jikinsa yadda kasan gilasa ke duk abin da yake cikin jikinsa kana za ka gaji shi ma haka kuma yana zo yadda nan gaba nan in mutu yana nan duniya in kana kallon gaban ka ba ka ganin bayan ka to ban da ka yadda kake ganin gaban ka haka kake ganin bayan ka haka kake ganin wannan gefen ka haka kake ganin wannan gefen ka ko ina komai baya koya maka to haka Allah ya yi mutane wal marjawni allulu baya allulu allulu ne baya baya da wajen fari to duka dai Allah ya yi su ya kirya mutanen wani irin shiri ya yi musu wata irin halitta halitta ce ta dawwama saboda halittar duniya halitta ce da take da iyaka ce sa aka yi ta kawai lokaci dan kuma da yake halitta ce dawwamammiya ake so a yi za ka yi ta original mai kyau wanda komai ɗinta ba ba za ma duk wanda ya ga mutum ma a aljanna ba za ka yi tunanin ma wannan ba zai zo ba bai yi ma kama da tsohon ba ko ba zai taɓa tsohon ba yadda yake son shekarunsa misali za a ce maka shekara nawa kake so ka dawama idan misali da kana duniya nawa kake so ka zama ina son zama ɗan shekara ashirin misali ko ashirin da biyar ba ka so ka karu a kan ashirin da biyar ba na so to ba za ka karu a kan kuma har abada amma ran da ka ji ranka ya raya maka ko in kai shekara talatin ne in ji yan shekara talatin ya suke sai ka dawo talatin in ka ce kai ko in dawo sha biyar ne sai ka dawo sha biyar yadda kake za ka dai za ka fi babu yi ala irin fi kuma duka zimani mutane da aljanu wace ce a cikin neman ubangiji ko ke kare tawa ba ma kare ta kawace aljan za a lisani illa lisanu ai dama babu sakamakon aiki mai kyau in ka bi Allah ya ce maka kai kai don kuma saboda Allah ya kai Allah ya ce ka bari, ka bari saboda Allah ya kai. In kai haka, ai ka kyauta, ka kyauta ko, ka yi abin da ya dace, wanda aka ce masa ika zayi, wanda aka ce masa ya bar kaza ya bari, ai ya gama kyautatawa. Mutanen usul suna cewa umarni iri biyu ne. Akwai abin da za a umarce ka kai da kanka ba za ka iya ba. Misali mutum ya ce maka wannan filan nan, ka zo ka ja ta da karfin ka ka tumbuke ta ka fita ita waje a ce ma ka san ba za ka iya ba sai ka ce masa a'a ba zan iya ba shikenan to ɗaya kenan ɗaya kuma da haka ce masa ya zo tumbuke ta sai ya zo ya kama ya yi ta girgiza a san ba zai iya ba shi ma ya san ba zai iya ba me yasa ya yi saboda an umarce shi ko bai iya ba dai wanda ya umarta ya gani ba zai iya ba to wannan ya fi eh wanda ya kokarta din bai iya ba ne ai dai ya bi umarni ya bi wanda ya ce a ni ba zan iya ba shi ba wanda ya saka ya san ba za ka iya ba ya ce ka yi to saboda ya ga yadda za ka bi umarninsa to haka in ka zo duniya Allah ya ce maka ka yi ka yi iyayen da ka yi komin takaitawa in muna sallah kafin mu daga kafar harama kafin mutum ya sallame in ba za ka yi ba sai ya yi tunanin duniya na kafinta kuma fa yana ganawa da ubangiji ne almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangiji sa to kana ganawa da ubangiji kuma duk duniya ka tuna ta ko surukin ka ne kuke ganawa yana magana kana can kana sanata ne sai an jima an jima ka ce za ku shirya in matar ka tana gidansa dai ba za ta kowa ba ya kare na shi na kira yaron nan da ya zo ya saurare ni ma yana tera tunaninsa ko me yake tuna tunani ba ina sai na gama magana ta kawai na dauka ya ji sai shi ma um wai bai yi ba ba ka ga ba za ku shirya ba to balle kai da kake ganawa da ubangiji amma duk duniya sai ka tunanin ta amma har da haka Allah ya ce har da hakan ka je a hakan na karbi sallar eh kuma zan biya ka in cikin jam'i kai to mutanen masallacin wanda kuka yi sallah tare in sun kai mutum ɗari kowa ba za a bashi lada 25 ba to za a kowa za a bashi lada 25 biyar kan mutum ɗari saboda jefin mutum ɗari kuka yi to haka iya mutanen da aka yi iya yawan abin da za ka samu Allah ya ce shi ya haƙura duk wai a kayi tunanin duniya kayi waye ai ka ne umarni tun da an ce maka kai sallah kai da kai wani shan an ce masa ya sallah ya ce ba zai ba wani an ce masa ya yarda da Allah ma ya ce ba zai yarda ba wani an ce masa ya yarda da musulunci ma ya ce ba zai ba da tun da kai ka yarda har ka yarda za ka zo kai sallah har ka yarda ma an ce kai jami'i ma ka zo kai jami'i je ka duk yadda sallar ta yi kawai a karɓa ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane suka su jami Allah yana duba zuciyar liman in ta fuskanci Allah sai ya karɓi sallah sallah da sallah su gaba daya saboda shi idan a lokacin liman shi ma liman ya tafi da harakar ka tsawon lokaci an an yi alwala an tafi masallaci ba wa ke cikin azumi ne yamma ta yi kuma na buɗe baki ma bai haɗu ba balle na sabur to dole liman iya zo dole yana suna nan yana sashen yana cikin sallar amma kuma dole da wuce da za ta dinga leƙawa inda ya za ya samu kaza da kaza su haɗu to shi kenan zai ce to a duba wani akwai wanda shi bai da wannan mai yiwa komai din sa ya saitu sai ka duba aka duk masallaci kowa za su yi da limanin ne ana ta fama ne Allah ya ce ba dai sun haɗu domina ba eh suna karbi sallah kuma duk zan zan biya ko kuwa zan bashi abin da zan bashi saboda Allah wadatacce ne Allah ba taraka bane yasa ba a son mutum ya dinga kankanta ramar Allah ramar Allah ka gushe haka ina ruwanka da cewa wani ba ba zai shiga aljanna kai aljanna in bai shiga bai zaka samu Allah ya tattara mutanen duniya gaba daya daga na farko har na karshe ya samu aljanna me asarar ka to in Allah ya tattara mutane gaba daya za su a wuta ya ce ya dauke shi ya kai ka aljanna mai ribar ka saboda ka ba ruwanka Allah ya kasara bayan sa kawai ya kai rama ita ce magana kai ta Allah wannan tunani Allah zai tattara bayan sa gaba ɗaya duk wanda yake musulmi ne ya yarda da Allah ba ruwanka da da kafonsa da da abubuwan da yake tsakaninsa da Allah da abin da yake tsakaninsa da mutane wannan tsakaninsu ne can amma kai tsakaninka da shi ba ruwanka bawan Allah ne muna sallah tare in tambaye ka ya wane yake wane muna haɗuwa da shi a masallaci da muke sallah a masallaci shike da shi da ka sani ita zaka baya a'a yana yin rikima a'a yana cin kudin mutane baya biya ya karbi bashi ba zai bayar ba in ya karbi bashin ka ne tsakanin ku amma in bai karbi ka bai na ruwanka tunda na wani ya karɓa wancan din ya ga dama zai yafe masa ai to saboda haka mutane su dinga kai mutane ga rahamar Allah su daina tura mutane wajen azaba eh Allah ma so yake mutane su dinga rahama na'am hal jazaa'u lisani illa lisanu a fusira bi kathiri min tafasiri an fassara wannan kalma da fassarori da yawa a sanwa mafi kyau a cikin su hal jazaa'u ihsani ma'ana hal jazaa'u qawli kalimati la ilaha illa allah illa lisanu allazi huwa aljannatu kila fa kawai na'am menene sakamakon wanda wanda ya kyautata menene kyautatawan ka yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine ka kyautata kaga wani wannan din kawai ma yayi bai samu ma ya rike sallah yadda ya dace ba amma dai ya yadda da wannan kalma ka yadda da Allah ka yadda da annabi to me sakamakon ka al-ihsawa kai ka aljanna shike na to in kai sallah in ma baka yi ba wasu mutane ba su yi sallah ba sahabbai ne sun zo za a shiga yakin badar suka samu manzo Allah sallallahu suna cin dibino ma sai annabi sai suka ce suna son shiga musulunci manzo Allah ce dike da bismillah sai suka ce mun muka shiga musulunci addinin ka ba mu yi masa komai ba sai mai matsayin mu a annabi ya ce musu kuma fa yanzu kun ga yaki za mu shiga suka ta to mu mu zo mu shiga addini ba mu yi masa aikin komai ba in muka shiga yaki aka kace mai na za mu je annabi ya ce aljanna za ku tafi suka ce shikenan sun yadda suka yi kalmar shahada suka karɓi musulunci suka shiga yaƙi kuma suka mutu to su a cikin sahabban ma ana fifita ku saboda wanda ya halarta yaƙin badar shi Allah ya ce duk wanda ya halarta yaƙin badar ko ya mutu a wajen ko bai mutu a wajen ba inda sahabi ne to dan aljanna ne to su ba su yi wa Allah sallah ko raka ne ba amma sun ji aljanna saboda me saboda sai da Allah sai da manzo Allah kuma da abin da suka tara da sallah suka tara ana ya sallah za su shiga to da basu tara ana sallah ba sun tara ana yaƙi sun shiga yaƙi sun tarar da aikin da musulunci yake sun shiga saboda haka sun samu matsayi na shahada to shine miftahu jannati la ilaha illallah mabudin aljanna wannan kalma duk wanda ya riƙe wannan kalma ka wata aljanna ne in dai ka yadda da ita a zuciyarka ka furta a bakinka magana ta kare wani musulmi ba shi da wani abu da zai faɗa game da kai illa ya ce kai musulmi ne man ƙara ha mukhlisan da kalan janna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan kalma ya yadda da ita to dan aljanna wal ihsanu inda sufiyati sufaye abinda suke cewa ihsanu kamar da hadisin jibril ya zo ya karanta wanda sai na umar ya rawaita din nan yace an ta abu da Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kaman kana ganin Allah kama kana Mustafa sallallahu alaihi wasallama kama yadda manzo Allah sallama ya faɗa wannan hadisi wanda Jibrilu ya zo ya yayi tambayoyi aka bada amsa mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin Allah muraqabatul lahi tabaaraka wa ta'ala bi rabbi kulli ma siwahu wa adami ru'yati ma siwahu ma'anan ka kiyaye Allah yadda ya dace shine muraqaba ya ce muraqaba kiyayewa ne wa kana Allah ala kulli shay wa kana Allah ala kulli shay raqiban ko Allah mai kiyayewa ne to kai ma ka kiyaye to kiyaye Allah shine ka karka da komai da dabarar ka da akwai dinka da babunka da komai dinka babu shi kai da Allah sannan kai in za ka iya ma ka kai matsayin da ba ka ganin komai duk abin da kaga ya gifta a kanka aya ce daga Allah kawai Allah ne ya turo maka da rayuwarka da harakokinka da duk abin da ka gani ba wani kake gani ba sai zama Allah ya wasu bayi wanda su su a gidance su yadda Allah ya halitta wani abu amma su zama da sun riga sun tafi cikin Allah da hikimominsa ba sa zamanin Allah yana da wata halitta. Duk komai kawai Allah suke gani, saboda mai, saboda su ba san ma akwai wanda aka samar ba, gani suke wanda ya samar ɗin ne ya zo yake aikinsa. Hazali Hisanu, wannan kyautatawa da aka faɗa, min al'abdu daga bawa ne. In bawa ya kyautata haka, sai ta rawar jaza'un illa Hisanu min albari, ya kyautata aikinsa ya zama haka, to sakamakonsa kuma sai Allah ki ma kyauta masa wa huwa Allah yara illa huwa kar ya ga komai sai ubangijinsa Allah ya fara cikin hadisi hadisi kudusi man takarrafa ilayhi shibran takarrafa ilayhi zira'an wa man takarrafa ilayhi zira'an wa takarrafa minhu ba'an wa man qawila kani yamshi a tadu har wala takun manzo sallallahu ya faɗa cikin hadisi kudusi yace Allah ya ce wanda ya kusance shi da taki daya ɗani ɗaya ka kusanci Allah to Allah zai ƙara kusantan kashe da kamo guda in ka kusanci Allah da kamo guda Allah zai kusance ka da miƙa ma'ana da zai da ka kusanci Allah kai to Allah zai ƙara kusantan ka fiye da haka in ka zo wa Allah kana tafiya a hankali Allah a guje zai zo maka to shine a hadisi babu ayi ala ila bi kuma tukazibani mutane da aljanu wace nima cikin nimomin ubangiji ko kuke karetawa ma magana da kowace yawa
wa min dunihima jannatan wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wa min dunihima jannatan wa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban wa min dunihima jannatan bayan waɗannan aljannatai guda biyu da aka lissafa da aka faɗi abubuwa da suke ciki akwai wasu ma waɗancan guda biyu da Allah ya faɗa Allah ya tattara akwai wasu kuma bayan waɗannan akwai wasu liman liman kafa maqama rabbihi darajatun wanda ya ji tsoron tsayuwar gaban ubangiji sa tun farko liman kafa maqama rabbihi jannatan innan to Allah zai ba shi wasu darajoji aljinanu samanin aljannatai guda takwas aljannatani allatani kunna nakrahu sifatahuma walahuma darajatani aljannatai da muke sifatawa yanzu su ma suna da darajoji guda biyu ko shi aljanna tana da daraja biyu wannan ma tana da daraja biyu in ka hada ka samu darajoji guda hudu kenan tilka arba'un shine daraja hudu wa hatani aljannatani wa yanna aljannatai wanda ya faɗa yanzu kuma duna tilka aljannatai wanda banda wadancan da aka fara faɗa wa hiya arba'un kuma suna da matsayi kudu ma'ana misali kana da aljanna guda biyu ko shi aljanna zaka ji tana da daraja guda biyu kaga hudu kenan zaka je bayan su kuma kana da wasu aljanna guda biyu kuma kaga in ka hada aljanna ka guda hudu ne kuma ko shi aljanna tana da daraja biyu daraja nawa ne takwas ne to kaga ka mamaye duk aljannar ba gaba daya mutum ɗaya an baji duk abin da yake cikin aljannar aljanna dama guda takwas ce to gaba ɗaya an haɗa maka to shi ne wa haɗa ni jannata ne yuna tilka jannata ne wa hiya arba'un aidan su ma guda hudu ne in ka haɗa fasaran maratibul jinani samaniyan martabobin aljanna sai su zama guda takwas aljannata ne allata ne wuzibata aljannatai da aka sifaita din nan faran namin wasu hima wanda muka gama sifaita su yanzu a alamin hatayin jannatai da atiyatai ne sun fi sun fi na baya wanda za mu faɗa yanzu nan mana waɗancan su ne na farko su ne manya wani na farko suna biye da su ba bai yi a ra'ira fi kuma aka kasu ba mai fece a cikin nemomin ubangijin ku kuke karyatawa mutane da aljanu za mu karyata kowace ya ubangijin
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان wayannan aljannatan guda biyu da ake so a sifaita yanzu kuma su kuma koraye ne kore kore ma ya zama da duhu duhu saboda kore kore in ya zama kore kyar za a ganci zai hada duhu duhu misali idan aka samu waje ni'ima ga ciyawa ga ganye duka koraye in ka zo ka shiga wajen za ka ga wajen kamar yayi duhu saboda koraye yayi yawa to ka aljannatan suke shine sudawa ne suna kama da baki saboda koren min shi da kadrata ma saboda tsananin koren wa'annan aljannatan sun zama koraye tilka zawata afnani sune dai ma'abota rassan nan da Allah ya faɗa wa hata ne waɗannan kuma murhammata ne su dawa ne suna nan kaman baƙaƙe suke saboda kyan ganin su in ka kalli wajen ganin wajen kawai nishadarsa ya ike ka sai ka ji kawai ka gamsu ka goshi فبأي آلاء ربكما تكذبان وديت أتكين دي مؤمن وبنجي كوغي كاوا باما كاي تكوشي أو بنجي فيهما فيهما عينان نضاحتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما فاكهة فيهما فاكهة والنخل والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان لذاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان وينا الجنتين ورنتن أزوجها أزوجها الجنتين فيهما عينان akwai idaniyar ruwa guda biyu kamar waɗancan wancan an ce tajiriya ne wato idanun ruwan suna ruwan yana gudu a ciki wannan kuma aka ce na da kata ne su kuma masu ni'ima ne ba gudu suke yi ba a ruwan yana nan a cikin aljannar duk inda ka kalla ruwa ne kamar yadda idan mutum yana da guri a duniya idan ya gina gidansa akwai guri shakatawa zai kamar ɗan tafki haka wanda lokacin da ya- ya- ya- yake so to zai zo sai ko ya cire kayansa ya sa karamin kaya sai ya fada cikin ruwan ba mamaki yadda kuma yake son ruwa ka zai yi in ruwan tumi ne ruwan tumi ne in ruwan sanyi ne ruwan sanyi ne kuma ruwan za ka gama kamar ana zuba masa akwai wannan kala kala a ciki wani kore kore a cikin wannan ruwan to yadda kake yi a gidanka haka aka tanadar maka aljanna saboda an san dan adam ba mamaki wani ba shi da kuɗi a duniya bai samu irin wannan daular ba to ya je lahira kuma an ce masa yanzu mawadaci ne ba talaka ba ne to ya zai ya zama mawadaci duk abin da yake tunanin wane yana da shi a duniya ya kanta a gidansa to shi ne aka shirya masa duk abin da mutane suka suka amfana da shi a duniya da ma wanda ba su amfana da shi gashi kai ma a cikin gidanka saboda kai ka daina lissa ba kanka a cikin talakawa yanzu kai ba talaka ba a ina yana da aka tani masu ni'ima guda biyu duna tajriya ne ba masu gudu ba ne wala tafihi ma ina yana tajriya ne shakkan ce tajriya ne ne wa hata ni kawara talibir mai su waɗannan fesa ruwa suke yi suna ta yadda dai in kai tafkin a nan ai akwai famfo wanda yake zubo maka ruwan haka zai shuro ruwan in ruwan ya cika in ka cika kai wanka da shi akwai hanyar da ruwan yake bi sai ya tafi dama shi kan baka bukatar sa to wani sabo ne in zaka sake shiga ko wani zai sake shiga to haka yake a nan duniya to a can ma haka yake za ga ruwan gashi nan ga tafki na tafki yana nan mai kyau baya canjawa ma amma har da ka ba mamaki idon dan adam zai ce ruwan nan na dade ina amfani da shi a ba dai ka canja maka shi take sai kaga ya ka sai kaga wani ya zo Na'am, la ta la ta kalyani ba sa yankewa ba kamar nan bai aka yanke famfon shi kenan ruwa sai ya tsaya dan ba a yankewa famfon Allah ba mai yankewa ba a yankewa ba a kawo maka bil ba sai ka biya ba eh ba kawar ruwan duniya ba in ka sha na wata a ce maka to baka biya ba in baka biya ba ba za a yanke to duka da hasken aljanna hasken duniya ne in ka sha eh, nefa haske na na wata baka biya ba sai ce za a yanke da a kawo masu yanke ma nuna maka saboda a yi maka barazana don ka biya to can babu hasken Allah ne ya zuba shi kawai saboda haka hasken ma babu duhu a ciki ba da ya ba rana daren da ranar duk ɗaya ne duk a cikin haske ake ba ba a yankewa haka kuma ni'imar da take ciki ba a yanke ta Na'am, fihi ma na'am na kan gari hannu. Ba bai iya ala ila bi kuma rukan zumani, mutum ni ma cikin neman Ubangiji ku ke karetawa ba ba kareta kowace. Fihi ma fakiyatun, akwai kayan marmari a cikin waɗannan aljantai guda biyu din ma na baya. Wa naklun akwai da benai, wa rummanun akwai rumman, rumman shi ne ake ce masa kamar inabi ko? Shi wanda ake sayarwa wanda yake hade da akullin nan. Masu sai da akul suna sai da shi, za a ga su ƙanana haka masu laushi, sai ka dauka karanta da zaka je lauki ga zaki to amma ba a kamanta na na duniya da na lahira ba a wannan saboda a nan duniya muke je da dun misali da zamu yi dole mu yi mu yi shi da na duniya a nan da mutane za su iya ganewa amma kar ma kai tunani wa irin wannan ne a wannan da yake da yan tsami tsami kuma yake da can ƙasa sai ka samu wani ɗan ƙwallo haka kwanin ɗan adam ba can ko ba komai kuma kana shirya shi biyu za su sake tsira a wajen barin manu فبأي تلك من كل فاكهة زوجان هذه فاكهة ونقل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان mutane da jani a cikin neman ubangiji ko da ne kuke gare kawa ba mu kai ta kowace fihinna khairatu su ma suna da zababbun mata nisa'un mata khairatun zababbu akhlaqan ahalice sai da Allah ya darje ya zabe su ya halice su ya halitta maka ne yinda ko kai za ka halitta ba kai za ka yi wani halitta ba. Da Allah ya baka dama ya ce maka halitta wa kanka mace. Ga abin da ake haɗawa a yi mace, ka halitta wa kanka. Ka san sai ka gama tunaninka. Za ka yi ta ko? Tun da an baka duk abin da ake yi ake yin mace da shi aka baka aka je ka yi. Hatta haka ba za ka yi ka bar wannan din ba. Eh saboda tunaninka ba zai zo wani gyaran ba za ka gane shi ba sai ka gama yin ta sai ka cika da na sani da waje kaza ina kaza sun yi don an maka ta huta da wannan ka yi tunanin waje kaza da kaza ya kamata yin sa a babu wannan shi kenan yadda kake tunanin haka take in akwai inda kake so ya canja ma zai canja fi na kairatu fitanun kyawawa wujuhan diskokinsu in suka kalle ka a ba a magana su ne matan aljanna fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban wace ce a cikin nemomin ubangiji kuke kare ta mutane da aljanu ba ba kare ta kowace ya ubangiji hurun farare ne matan maksuratun kuma ba sa kallon kowa kamar yadda muka fara kamar yadda waɗancan na waɗancan aljannatan ba sa kallon kowa sai mijinsu kuma waɗanda aka suke fil qiyami suna cikin haimomin su suna cikin dakuran shadida tu sawadil uyun wa bayadiha in ce huru mai farin ido farin fari fat bakin baki baki iri baki huru to shine da ma ta kiyawo mutum ko ido sa farin fat mujin farin baki ko baki iri to kamata aljanna in ka kalli farin idon ta ma ya ishe ka kallo bakin irin ta ma ya ishe ka kallo duka kuma an yi saboda kai ne mata ka ce maksuratun fil qiyam shine sajjatu fawadi uyuni wa bayadiha maksuratun fil qiyam suna koye Allah ya riga ya koye su bai nuna wa kowa ba suna can suna jiran masu su li azwajihinna suna jiran mazan su su je su same su alfarqu bainal martabataini bambanci tsakanin waɗannan mataba guda biyu annisa'u fil jinani sabiqati asabiqatu annisa'u fil jinani asabiqatu matan da kuka fara fada a can baya ka sa ya ku tarfi wanda muka ce idon su baya kallon kowa sai mazajen su daban arabiya to waɗancan ba sa tunanin kowa ba sa kallon kowa haka suke haka aka yi su wa ha'ula waɗannan kuma su bayan ba sa kallon koma ba za ba nuna wasu kakkuwan ba kuma. Makasuratun an tsare su ne, mahabusatun an tsare su ala kulli halin masunatun tsararru ne, liya zuwa jihin da mazan su kawai za su suke za su je inda suke ma, mana ba wanda zai je inda suke wa wannan mazan da su ne bambancin su. Warada anna akalla ahlil jannati nisa'u man yatazawwaju bi arba'ati alafi dhikrin وثمانية آلاف طيب ومئة من الهور اثنا عشر ألفا ومئة هوراء تشي ما في كان كانتا ما نتاك الجنة karami wanda ya samu aljanna sama madaidaiciya wanda bai samu matsayi irin na manya ba to za a bashi mata zai aure yan mata dubu hudu yan mata dubu hudu zai auri zawarawa amma zawarawa ba wani ya taba su bane a'a matsayi ne wani matsayi aka yi musu ma'ana matsayin su ya fi na ƴan matan su ma mata ne amma a shekaru ne matsayi misali ka ce wannan ce shekara sha biyar ce wannan kuma ka ce sha takwas ce ka ga duka su ƙanana ne to amma ai sai a ce ya sha takwas ta fi ya sha biyar to shine su ne ya sha kafa sun yan sha takwas sai su ake ce musu zai ce kamar zawarawa a misali a duniya su ko waɗannan yan sha biyar biyar sai ka ce su ne yan mata a duniya misali to irin su zaka auri yan shekara sha biyar biyar din misali mata dubu hudu zaka auri wannan yan sha takwas takwas din dubu takwas sannan sannan za a bashi kurul ini matan aljanna dubu goma sha biyu da ɗari ɗaya. To wannan duka nasa ne, idan ka bashi wajen nan wanda zai aura a can. Wani sa'o duniya matan da ya je da sufa, matansa da ya aura a duniya. In sun je can, a hasanu minar kuri ne bin jannati. Su ko sun fi waɗancan ɗin gaba ɗaya kyau a cikin aljanna. Saboda ibadar da suka zo suka yi a duniya, irin halittar da Allah zai musu, da hasken da suke da shi waɗancan sai dai zo su tsawo sani haske daga wajen da Allah ta baraka ta'ala yadda shiru lil mar'ati kullama sallat aw samat aw hajja aw sadaqat aw tayyibat fi kalmat zawjiha kullu hadhihi kullu hadhihi yadhkiru laha khaza'in min al-jamali ita shi Allah tabaraka ta'ala yana ajiyewa mace ne mana yana mata tanaji yana shirya mata in ta yi sallah sallah ce to tun da za ba riga riga rubuta mata aljanna za ta shiga da mijinta duka in ta yi sallah sallah ce to sallan nan sakamakon maimakon zai bada lafiya da zai bayar ce bari ya kaya dan mata wani kyau na cikin aljanna wanda ya ninninka wanda suke cikin aljanna saboda ta tabbata sallar su taka in ta yi azumi sai Allah ya sake ninko wani kyau ba irin wancan ba sai ya kara mata yace zai bata wannan kyan tunda dama ita mace an halicce ta ne da nama sai ya mace duk inda take abu biyu ya fi burge ta abinci da kayan ado shi ne abin da yake burge mace mace ta samu abinci mai kyau ta ci in ta samu wannan za ta samu kayan ado ka hada daga suturu da kayan sawa da kayan ado dai kala-kala to wannan shine da kayan kwalliya shine kayan adon ko to wannan shi ne abin da yake burge mace saboda me saboda su da nama aka yi maza ne aka yi su da ƙasa sai sa namiji ba ruwan sa kwaya kwalliya ko bai bai da ake a ka ƙasa ina ba da wani kwalliya amma ita da nama aka yi ta duk wa nama ai kullum yana sun a lullube shi a rufe shi a yi masa wannan a yi masa wannan a yi masa wannan ɗawainiya to ce sa mata suke suka fi damuwa da haka to in ta yi sallah ko ta yi azumi au hajjar ko ta yi aikin haji au ta sadakar ko ta yi sadaka au ta ibar fi mata zaujiha ko kuma ta sha wahala ta shiga cikin lokacin zafi musamman irin lokaci yanzu nan ga azumi ga wahala ga yamma ta yi ga tana dauke da azumi kuma dole ta za ta shiga cikin ta shiga cikin ta yi aiki ta fito gaba ta ɗayan ta gumi in ka ganta sai ka tausaya mata to a lokacin Allah yana shirya mata wani irin shiri saboda wannan wahalar da ta sha sai ya shirya mata wani irin kyau wanda za a sa mata a lahira in a cikin aljanna ya ka sa mata wannan kyau tun matan lahira sai matan da suke cikin aljannar sai sun yi ta burin ma kowace ta ce da ma ita ce ta zo ta yi wannan aikin ba to shine Allah yana shirya musu ajiya daban-daban na kayan ado da kuma kyan jiki da kyan sutura. Iza ta nil mahasharu idan kiyama ta zo, har Allah wa ya zalika jamala. Allah zai ɗauki wannan kyan sai ya jefa wa matan da suka zo a duniya suka yi ibada. Sun yi ibada, sun yi biyayya, to sai Allah ya ɗauki wannan kyan sai ya sa a jefa musu. Ko ya fitannar hurul inu, huran ina kai. Sai sun fitini hurul inin ma, sai sun dawo su kuma su waɗannan matan suke kallo. Hurul iri har darajar da mun ce hurul iri ɗaya haske kuma a cikin wancan hadisin an ce hasken ya zarta da za ta kawo shi nan sama ta farko sai ya rufe hasken rana da hasken wata duka. Ba za ka ga hasken ko rana sai ta zama baka saboda hasken wannan ya zarya hurul iri amma har da haka saboda kin da za a yi wa mace da ta zo nan duniya ta yi aiki ta bi Allah ta je ta shiga aljanna kin da za a bata wannan buhul ne sai ta zo tana sha'awarta tana cewa da ita ce ma mana a nan wajen fil hadisi ya zo cikin hadisi annal hural ina ظهور إن يأخذ يأخذ بعضهن أيدي بعض ويتغنين بأصوات لم يسمع خلائق وأصلا منها ولا مثلها manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce hurul ini din matan aljanna suka rike junan su ne misali matan naka mun ce talaka yana da matan aljanna dubu goma sha biyu ko da ɗari ɗaya to wannan dubu goma sha biyu ko wacce wannan ta rike hannun wannan wannan ta rike hannun wannan sai su jeru sai su yi kaman da'ira haka su kewaye sai su yi tarera maka wasu wahabogi wanda baka taba jin taba jin irin su ba to daɗin muryar su ma ya ike ka jirgin wani malam ya ce wai idan aka kawo maka matan ka na aljanna in misali da kana bacci ne sai ka farka to in aka kawo maka in ka kalle ta za ka iya suma da ce to in ka farka ta sai ka mutu kenan kan ba mutuwa kan ba mutuwa yawa da za a kawo maka so dai za su zo su haɗu su tarera maka wasu waƙoƙi da wata irin murya ba ka taba jin irin ta ba wannan muryar da a duniya ne daɗin muryar ma zai kace ka to shine la nahnu radiyati fala nasqaru abadan abinda suke cewa kenan nahnu muqimati fala nasqaru abadan nahnu kharijati fala namutu abadan wa nahnu na'imati fala nabuha abadan wa nahnu khairatun hisanun habibatun li azwajin kiram abinda suke rerawa wakan su ce mu yarda ne mu mun yarda da mijinmu ba za mu taɓa fice da shi ba har abada mu muna zaune ba za mu aure ba mu dawwammu ne ba ma mutuwa har abada mu masu ni'ima ne duk lokacin da ka taɓa mu za ka ji ni'imar mu ba za mu taɓa yin jikinmu ya canja ba ba irin duniya ba ne mu fifitattu ne daga Allah kuma zaɓaɓɓu ne kuma kyawawa ne kuma muna son mazanmu masu daraja abin da suke faɗa ke tsarar aisha tuna na aisha sai ta ce za kulla zalika a jaba hunnan muminatu idan suka faɗi wannan suka yi wannan waƙar suna rera ta duk matan da suka zo nan duniya suka yi ibada suka je amsar da za su ba su kuma eh waƙa su da za su yi su ce na hannun musalliyatu wa ma sallaitunna wa na hannun sa'imatu wa ma suntunna wa na hannun mutawaddiyatu wa ma tawaddatunna wa na hannun mutasaddiqatu wa ma tasaddaqtunna qala aijatu wannan liba hunna li'a li'anna a'malahunna ka kullan tasiru lahunna jamalan nana aisha ta ce in sun faɗi haka mu kuma da muka zo duniya abinda za mu ce sai mu ce mu fa mu ne masu sallah ba ku yi ba mun yi sallah a duniya mun yi wa Allah sallah ba ku yi ba mu ne muka yi azumi a duniya ku matan aljanna ba ku yi ba mu ne muka yi alwala a duniya ku ba ku yi ba mu ne muka ba da sadaka ku ba ku bayar ba nana aisha ta ce in muka faɗi haka mun wuce su sai su yakura sai su ce gaskiya ne kun fi mu kun fi mu ya ce domin aikin mata gaba ɗaya na duniya za ta jaji a mai da shi daraja da kyau a wajen a wajen su su matan duniya Allah ya ce ko bi ayi ala ira ku kuma ta kan zibani shin wace ce a cikin neman ubangijin ku kuke karyatawa ba ma karyata kowace yawa ubangiji na'am لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر خضر وعبقري حسان وبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام لم يدمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وأبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام lam yamin sunna in kun mutane ba su taɓa waɗannan matan ba kablahum kafin kafin mazajen su wala jannun aljani bai tafe su ba kamar dai waɗancan da aka fara na baya ko bai yi ala irafi kuma to kazibani din wace ce a cikin nimomin ubangiji ku kai kare kawo ko mutane da aljanu ba ma kare ta komai ya ubangiji mutaki'ina suna mazan suna tingide azwajuhunna mazan na suna tingide ala rafrafin akan wani wata kimbila mai lilo ita ake ce mata rafrafu kudin koriya za a baka gadon ka yadda kake son gadon ya zama haka zai zama in kana son gadon ya mai da kai kamar yadda kana zaune ne akan kujera haka gadon zai maka in kana son gadon ya miƙe ka zama ka miƙe kamar kana kwance haka zai maka in kana son gadon ya ya mai da kai kamar kana tsaye haka zai maka in kana son gadon ya mai da kai kana gide haka gadon zai maka ala rafrafi kudin gadajen koraye ne jan rabrabatin ai busɗin shimfiɗu ne wa wasa'ida da katifu wai da filo-filo busɗo shimfiɗu ne wasa'ida kuma filo wa fariyin hisani sannan kuma ga kayan ado mai kyau a kan gadon bayan shimfiɗa ya akwai shimfiɗa wanda aka sani noma shimfiɗa akwai kuma kayan ado da ake sawa shimfiɗar ma ta fi wata ta fi wata to duk irin shimfiɗar da ake so ita shimfiɗar kada ta wadatar sannan sai Allah in ya kawo maka shimfidar ya sa maka a gadonka sai ya ce sai a tunaninka wani wace irin kala ka fi zo kawai sai ka ga wannan kala ta hawa wa qariya shine jan wa qariya tana da nafizun wato kayan ado kullu shay'in duk abin da ja'a duk abin da yazo ala shaklin badi'in abin da a bisa abu mai kayatarwa تعبر عنه العرب بالعبقرية أبو مقاية كرواني لا رواطنا شبه عبقري حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في أمرة من صلى الله عليه وسلم يفعل هذا وإذا سينا أمر ينا يبون سينا أمر ذيك ينا يبون حقا فأي بايان يقوى دائرين يبون دا الله النبي يبون النبي يجي بلغ أرى عبقريا يفري فريا wace banga mutum kyakkyawan mai kyakkyawan hali mai kyakkyawan aiki wanda zai iya tafiya irin tafiya sai na umaru ba kullum ma hasuna duk abin da ya kyau su zawo da afari ana ce masa afari wata na fito fil jannati wato kayan ado na cikin aljanna da da kimbiru wal wasa'il da katifu zakara alqur'anu annaha qariyun qur'ani yace kaya ne wanda ya fi komai kyau sun ga ayatul husn suna karshen kyau duk kyau da kake tunani to na karshen to bai ya ala ila fi kuma ta kazubani mutane da aljanu ku ce ce cikin nemomin ubangiji ku ke karetawa ba ma kareta kowace tabaraka sun rabbika lalle ubangijinka ismu innan mutanen balaga suna ce masa sila mutanen nahau suna ce masa za'idi amma babu ziyada qur'ani ismu rabbika din ma'ana rabbuka din ubangijinka ya girmama kuma kyautarsa ta yawaita tun da ya ba da wannan abin da muka lissafa din nan banda ubangiji wa zai baka wannan wa yake da shi ma wa ya san shi ma babu duk abin da mutum ya mallaka a duniya a ce ya mallaka masa komai da komai to na aljanna ai ba zo duniya ba wallahi ka ganci ka saya duk gadaran ka ba kudi ne yake sayowa ba to sai in abu abin to wani abun babu shi ba amma kawo shi duniya balle ka je ka saya ka zo ka nuna wani ka ce ka fi shi da shi ba ba shi ne kawai bibi ko ba mutum yana da hali ya je saya abin da talaka ba zai iya saya ba ya zo ya kawo ya sa a gidansa ya sa a motarsa ya sa inda yake zama in talaka ya zo ya gani ya ga ba shi da iri wannan to in in a duniya ne to abin da yake lahira ba za a kawo shi duniya ba balle ka kai balle ka saya duk kudin naka ka tsara su ba za ka samu wancan ba shi kan ka bi Allah ka je can ka same shi in ka yi sa'a a duniya Allah ya yarwata maka sannan ka bi Allah shikenan kai kana aljanna a duniya can ma za ka koma aljanna ismu rabbika uban isuna ubangijinka ya daukaka ya girmama zil jalali Allah nan ma abocin girma wal ikrami da kyautatawa da karamci shine yasa yayi wa masoyansa karamci da irin wayannan aljannatai takaddama tabaraka rabbika ay rabbuka ubangijinka ya girmama allazi bi zikri ismihi arrahmani أقبه هذه نعم أقبه هذه النعم كلها واتو سنن الله إنك اسم ربك سنن الله تو رحمن ذاك بيرعي إنك بسم الله الرحمن يكي بي تو الرحمن كما دون نعم من الله الرحمن فكي وهي كثيرة كما سنة ديوة مظلوم بيك Allah ya haɗa mu da su, Allah ya barnu nasa, Allah ya kafar da mafi addinin musulunci, Allah ya raya mu muna musulmi, ya kashe mu muna musulmi, ya tashe mu muna musulmi, ya haɗa mu da masoyansa.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Tambayar mu ta farko, mai tambayar yana cewa ya shehu ina hukuncin mai yin azumi amma baya yin sallah.
wannan kirme kenan in mutum baya azumi yana azumi baya sallah ya daina azumi ai azumi ai shi sallah ce gaba sai sallah ta fa an fara samun sallah duk abin da aka ɗora zai hau amma in dai babu sallah da azuminsa da zakkansa da hajjinsa duk aikin banza ne wayannan rukunoni guda biyar da manzo da sallama ya faɗa na musulunci qawaidul islam kada ta Allah shine tauhidi da sallah da azumi da zakka da haji su ne shiga cikin musulunci in mutum ya zare ɗaya to ba shi da musulunci in dai bai yarda da ɗaya ba to ba musulmi ba ne in kuma ya yarda da shi ba zai yi shi ba ya zama fasiki fasiki shine wanda an gaya masa ya yarda ya yarda da Allah ya yarda da annabi amma ba zai sallah ba fasiki sunansa ba zai azumi ba fasiki sunansa ba zai shirya zakka ba fasiki sunansa ya ƙi zuwa aikin haji ba su ke sunansa. To amma duka in mutum ya ƙi yin sallah akwai hukuncin da ake masa. In mutum ya ƙi azumi akwai hukuncin da ake masa. In ya ƙi ba da zakka akwai hukuncin da ake masa. Amma wanda ya ƙi zuwa aikin haji Allah ya ce ku rabu da shi ku banne da shi. To amma akan a bar mutum da Allah gara a yi masa hukunci. Wanda aka yi hukunci ya ga hukuncinsa. Wanda aka ce a bashi da Allah fa. Ya san irin hukuncin da za a yi. Da saboda haka ai mutum baya sallah maganan azumi bai taso ba ya daina wa da kansa ko kuma ya dawo ya yi ta sallah yiwa ya ci gaba da sallah sallar ita ce ginshikin azumi in babu sallah ba a karɓar azumi ya to azumin sa ko duk rayuwarsa zai maidaita azumi in dai babu sallah Allah ba zai karɓi azumi ba sai Allah ya fara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salatu فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله manzon ya ce in aka ji tashin kiyama abin da ake fara wa fara auna wa bawa shine sallah idan sallah ta cika ba a duba azumi ba a duba haji ba a duba zakka saboda tunda dai sallah ta cika da sauran masu cika shi ke sai a sallame ta tafi aljanna in kuma sallar sa ba ta cika ba duk cikar azumin sa duk cikar zakarsa duk cikar hajjinsa da sauran mu'amalolinsa Allah ya ce duk baya bukata wannan sallar me yasa ba ta yi kyau ba saboda haka sallah ita ce gaba a kyautar da sallah sannan kuma a ci gaba da azumi na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya ce ku ina hukuncin mai zuwa sallah a guje ko ya yi kabbara kafin shiga sabu eh wannan idan manzara sallama ce za ta yi musalata la ta to hawa antum tasawna wa to hawa alaikum sakinatu wal waqaru wama adrakum fasallu wama fatakum faqdu aw ta riwaya kuma ma fatakum fatimmu na'am idan za ku zo sallah ku zo da cikin natsuwa aka aka fito abinda kuka samu ku yi sallah abinda ba ku samu ba ku biya mana idan ka tsere maka ka biya amma idan misali ka zo ne suna cikin raka a ƙarshe kuma ka taho sai kuma jami ne ya kawo ka kana so ka samu jami kuma farar jami nan tana da yawa kawai ka shigo harabar masallaci sai kaga sun yi ruko in kace za ka shiga masallaci za su daga in sun daga ko baka samu jami ba me za ka yi ka yi ruko a wajen kai kafaran ka yi ruko in aka daga daga ruko in ka hangi akwai fili a cikin masallacin ta gefe gefe kai ta shiga har ka zo ka shiga sabo shi ke nan sallah ka za samu wannan jam'i in kuma ka gama ba ta yadda za ka shiga masallaci ka ƙara sallah a wajen ka dai samu jam'i ai tasowa daga gida ka kace za ka zo masallaci shine babba shine na farko na samun jam'i da in ka samu wannan to an ga niyyarka da sauran aiki aiki kuma ka zo ka samu jam'i
na'am sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na je wajen mai duba akan wasu bukatu sai ya hada min da wasu layu haka da wasu surkulle me matsayina ko me hukunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen mai duba ko wajen boka ya gaskata abinda mai duban ya gaya masa ko abinda bokan ya gaya masa ya ce ya kafa cewa abinda annabi ya zo da shi saboda haka zuwa wajen boka haramun ne kuma shirka ne ba in mutum bai daina ba zai shiga shirka sannan matsalar su mutum ya je wajen sa maimakon yanzu an ka je wajen mai mai bada magani ma ma'ana masanin magani ko likita ko mai bada maganin gida in ka je ka gaya masa ciwon ka ai magani zai baka ko ka je ka samu sauki an aka dai shi warkewa daga Allah ne kaga wannan ya taimaka amma matsalar boka in ka je abinda zai fara gaya maka a gidan kunna akwai bawon da suka saka a gaba kaga na farko ya fara hada ka da mutane kana shiri da mutum sai ya ya kununta maka mai yiwa ma wani dan korensa ya je ya gaya maka mutane ya gaya maka mutanenka in ka je sai ya kununta maka wani wanda kuka fi shiri da shi ko abokinka ko kaninka ko wata ummar ka koya dukkanka a cikin gidanku zai ce ai wannan su suke maka kaga daga nan shi kenan ka garta daji ka fara fara da mutane ga shi ka ka saba wa Allah ka samu laifi tsakaninka da Allah babban laifi saboda ka kare da abin da annabi ya zo da shi sannan kuma gashi ka kara da kuma yanzu duk wanda ka fitiri da shi za ku bata in abu ya zo bashi sai mutum ya ce to to an gane su eh to abin da zai tuzu da zai shi ma baya son ya samu zaman lafiya shi ma kare samu ba mamaki kuma bokan ƙarya yake maka ba wannan ne ya yi maka wani abu ba kai kuma yanzu za ka yi maka kaga yanzu kai ka zama mai tsafi in kai wa wancan ka illata shi ko ka sa shi ciwo ko ka haukata shi ko ka sa ya bar gari to kai ka kafirce shi ne dama tsafi mutum ya kafirce shi ne kafirce to kuma ba zai gane shi ya kafirce ba sai ya zo mutuwa saboda ka zuwa wajen dan duba da zuwa wajen boka haramun ne ba kyau kawai kada mu fiye
alhamdulillah a ƙarshe akwai wanda ya yi koyar da yana so a taimaka masa da addu'a ya sa gidansa a kasuwa wajen shekara hudu amma duk wanda ya zo ya taya ba zai sake dawowa ba Allah sarki Allah ya sayar masa amin a in ka dauki abin sayarwanka ka ba da shi kana so a sayar a sayar sai bai sayu ba fatiha za ka yi na'am in dai ka karanta fatiha dubu ɗaya na'am a daren farko in gidan bai sayu ba gobe ma kamar mai ta kai dubu jibi kai dubu insha Allah ba za ka yi sati ba in Allah ya da za ka yi abu ko alhamdulillah menene da alhamdulillah Allah ya sayar masa da duk mai bukatar sayarwa Allah ya sayar masa da bukatar saya kuma Allah ya baki ya saya amin Allah ya biya bukatun ka ba da ya amin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada amin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana amin Allah ya sa masu wanda yake yanta a cikin wannan wata amin Allah ya biya bukatun mu duniya da lahira Amin.
Allah ya kiyaye masarar duniya da lahira Amin.
Allah ya ba mu duk abin da yake ba wa masu azumi Amin.
Allah ya kiyaye mu duk abin da yake kiyaye masu azumi Amin.
Allah ya sa mu a cikin al'umma annabi nagari amin albarka wannan wata mai albarka albarka littafin Allah da ake karantawa albarka wannan aka saukar wa littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allah ya ba mu cikakkiyar lafiya Allah Amin.
ya ba ya daidaita mana kasa ya kasashen musulmi duka Allah ya musu alƙibla Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da karuwar arziki Allah ya kiyaye mu da duk abin da ba kyau Allah ya hada mu da dukkan mai kyau amin ربنا آتنا في الدنيا آمين.
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا مسلمين أهلنا بالصالحين آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
سلام على المرسلين amin alhamdulillah
No, no, no.